الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يقتل المحرم في إحرامه babin da ke bayanin abinda mutum ko yana cikin harama da umra ko haji zai iya kashe su babu komai bai keta haddin ihrami ba qala akhbarana yazid ibn haruna qala anba'ana yahya an nafi' an ibn umara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khamsun la junaha fi qatl man qatala minhunna abu khamsun fawasiq kenan akwai dabbobi akwai dabbobi guda biyar fasikai ne in mutum na cikin harama ma ya kashe su bashi da laifi a shar'anci su wanne ne wa'annan abubuwa kana al-ghurabu hankaka ko wal fa'ratu bira والحداءة شاه والأقرب دا قنامة والكلب العقور دا بجين كري كو كري مي تشوتروا وأن دب باب ليفين أن قصوا أنا تشكي إهرامي زي يكشوا قال أخبرنا إساق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qatl khamsin fawasika fil hill wal harab dabbobi fasikai guda biyar manzo Allah ya umri da a kashe su ko ana cikin ihrami ko ba a cikin ihrami al hadatu wal ghurab fi hill wal harab bi qatl khams fawasik sai ce al hada'atu ko al hada'ati والغراب كو الغراب والفأرة كو الفأرة والأقرب كو الأقرب والكلب العقور كو الكلب العقور حسب ما جاء في الإعراب كده to in ya aka yi aka sa ɗaya biyu amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatl khamsin guda biyar ko fawasiqa da fawasiki zai ce amma fawasika la yasar fil hill wal harami to atfu bayanin kenan sai ce al hada'at daidai ne قال أخبرنا عبد الرزاق قال بعض أصحابنا إن ما أمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وأروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الحجامة lilmuhrimi babin da ya zo in mutum ya ɗau harman aikin haji ko umara zai iya yin kaho a yi masa kaho jikinsa wala akhbarana muhammad ibn yusuf an sufyana an abdullah ibn usman an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala yace an karbo daga sayyidina abdullah dan abbas habrul umma Allah ya kara musu yadda yace ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kahu wa huwa muhrimun ai halata kaunihi alwawa alhali kenan huwa zamirul munfasil mabniyun ala alfati la mahalla lahu min al-i'rab muhrimun wa huwa mubtada kenan muhrimun khabarul mubtada wal jumlatu min al mubtada wal khabar fi mahall nasbin ala al hal ai halata kaunihi muhriman manzo Allah yayi kaho kuma yana cikin ihrami to ya halatta kenan ko bai halatta ba qala haddathana marwan ibn muhammad qala haddathana sulaiman ibn bilal qala haddathana alqamatu ibn abi alqama ana abd alrahman al-a'raj ana abd allah ibn buhayna qala احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وزو الله ياي كهو a cikin ihrami a wannan wajen da ake ce mishi lahay jamalin wa huwa muhrim alhali kasancewarsa kuma yana ihrami قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال إسحاق قال سفيان مرة عن عطاء ومرة عن طاووس وجمعهما مرة وترى لك وانا وترى لك وانا وترى كما يحدى سباكي to yanzu yin kaho ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba to babun fi tazwijil muhrimi to sai wata mas'ala kuma in mutum ya dau haraman aikin haji ko umra yana tsaka da aiki zai aure zai zai aure ko zai daura ma wani aure shi zai aura ko zai daura aure za mu je ko قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أنكر مونك أبلا دان عباس الله يكرم سدايتي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم wanzu Allah ya yi aure ya ɗaura aure a halin kasance shi kuma yana cikin ihrami ta wannan matsalar ta kawo matsala kenan ko قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب أن رجلا من قريش خطب إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم ونتين قريشا ينمي أوري وجن أبان بن عثمان وهو أمير الموسم أو أن لوك تنشيني سركن جابورا حج كينا فقال أبان سي أبان يتشي la urahu illa iraqiyan jafiyan ai wannan ai ina tsammanin mutumin iraq ne mai masu zafi mai masu zafin rai suna ɗauko matsaloli suna sawa a abin nan innal muhrima la yankihu wa la yunka la yankihu ba zai aure ba shi ba zai daura ba ba za aure masa ba zai aurar ba to ya wannan ya hana wannan ya kore ko wancan kuma ya tabbatar kenan ko to ya za a yi sai kuma a je a tambayi ita maimunan kanta da aka aure ta zamu ji insha Allah ita kuma abinda ta faɗa ko قال أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أبو محمد تقول بهذا قال نعم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم أن ميمونة قالت ميمونة صاحبة القصة تتشي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان منذ الله يا أوريني ni da shi duka muna halar ba mu shiga ba mu shiga cikin harama ba tukunna ba'da ma raja'a min makkata bayan ya dawo daga makka bi sarifa daga inda ake ce masarifa abla dan abbas ya ce za a yi wannan ya ce a'a ba za yi ba wacce aka aure ta wanda Abdullahi dan Abbas ya faɗa din ita kanta ita ce sahibatul kissa yace ai lokacin da muka daura aure da manzo Allah ba mu cikin harama mun ya an dawo daga Makka ma kenan to ya za a yi kenan قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال أبو رافع كميتشي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما نيني ما دان aiki tsakanin su ha ba ta kare ba ba haka take karewa da wuri ba ko to ya za a yi da Abdullahi dan Abbas ibn abbas hadisin zuwa gare shi ai sahihi ne shi ba ya za a yi da shi watakila ko matsala ba zance watakila ke ba to shi ne malamai suka yi zantuttuka suka ce abinda yake nufin halal in muhrimun ihram in mutum ya shiga makka za a ce mishi muhriman ko haraman ya shiga makka ba lallai sai ya fara ko yana cikin yana cikin abin da yadda suka fitar da mas'alar kenan don a tabbatar da halarcinsa kenan ko باب في أكل لحم الصيد للمهرم إذا لم يصد هو babin da ya zo na mai ihrami zai iya cin nama farauta da aka farauto in ba shi ya farauto ba ko ba shi ya ce aje a farauto ba قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال يتي انطلق أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية ما فينا يا تفتار منظور الله شكرا هديبية فأحرم أصحابه ولم يهرم أبو قتادة صحابي سن إهرامي أما أبو قتادة الأنصاري شيبي لو حرم أبو باشي دنيا زاشي أيك هجف أمره فأصاب همار وحش shi da bai dau harma ba din sai ya samu abar farauta himar washin fata'anahu wa akala min lahmihi sai farauta wannan dabban sai ya ci abin shi fa qultu ya rasulullah inni asabtu himaran himara wahshin fata'antuhu fa qala lil qaumi kulu wa hum muhrimuna yace ya manzo Allah na samu abu farauta na soke na kawo shi manzo Allah ce ku ci kuma suna cin harama saboda ba su suka yi farautu ba kuma ba su suka ce a farautu ba abinci ne aka kawo musu zai halatta su ko bai halatta ba ya halatta قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب أو موهب موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نسير وهم محرمون منا cikin tafiya su kuma suna cikin harama wa abu qatada ta halalun abu qatada bai dauki harama ba iz ra'aytu himaran farakibtu farasan da naga himara wahshin jakin dawa kenan abin farauta fa sai na hau dauki na na bishi a guje fa asabtuhu sai na same shi fa akalu min lahamihi wa hum muhrimuna sai sahabbai suka ci su kuma suna cikin harama wa lam akul ni ban ci ba fa atawu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'aluhu fa qala sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi ga halin da ya kasance fa qala ashartum ku kuka nuna masa yaje farauto qataltum ku kuka kashe aw qala darabtum ku kuka buga qalu la qala fakulu ba kuka harba ba ba kuka nuna aka ce aje a kamo ba ko ishara ba kuka yi ba in kuna kallo ba sai ku kawo da kanku kada zama da kun yi ishara an kuka yi ishara ma ba za ku ci baki ne قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم حمار وحش فرده manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mishi naman farau abin nan shi himara wahshi sai ce a a ka tafi da kayan ka bana su wa qala inna hurum la naqulu sayda yace ai mu muna cin harami ba za mu ci abin farauta ba eh to cin shi dole ne eh mana kana ko a ko tuwo ya halatta ka ci wajibi ne in ka samu tuwo ka ci eh halacci ne ko ala inna hurumun la na'kulu sayda mu muna cikin harami ba ma cin abinda aka farautu to qala akhbarana abu asim an ibn jurayj an ibn al-munkadir عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا ما شيء زمنا أقوي احتمالا أن فروتو مصني دنشي أكي كنا مع طلحة ابن عبيد الله في سفر فأهدي له طيرا وهم مهرمون سياك باش كوتن نام سنة حرمة وهو راقد ينا كنتي فمنا من أكل ومنا من تورأ a cikin mu akwai wanda ya ci a cikin mu kuma wanda ya tsantsi ne sai ya ji cikakken bayani fasta ya kaza talhatu fa akhbaruhu sai da talha ya farka daga bacci sai suka bashi labari ga abin da ya faru fa wafaqa man akalahu wa qala sai goyi bayan waɗanda suka ci sai ce akalnahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun ci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaji ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال يتي حدثني الصعب ابن جثامة قال يتي مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودانا منذ الله يشجي من إن أبواء كوكو ودانا إن وجيني وأهديت له لحم حمار واش فرده علي نباشي نامن جاكين دوا سي منذ الله يشجي آآ آآ بزيت فلما رأى في وجهي الكراهية da ya garai na ya ɓace ya na yi manzo Allah kyauta bai karba ba to wallahi fi kenan na shiga qala innahu laysa bina raddun alayka walakin na humurun hurumun ai ba kuma yasa muka ki karba ba saboda muna cikin harami ne babun fil hajj anil hayy babin da yazo na mutum na raye za a yi mishi aikin hajji ko ba za a iya ba wanda ya mutu mas'alarsa daban amma wanda yake da raifa fil hajj anil hayy qala akhbarana muhammad ibn abdullah ar-raqashi qala haddathana wahib an ma'mar an az-zuhri an sulayman bin yasar an ibn abbas an al-fadl bin abbas annahu kana radifa an-nabi sallallahu alaihi wasallama fadl dan abbas yi manzon Allah ya goya shi cikin ranan da aka dawo daga arafa suna tafiya fi hajjatil wada shekaran da aka yi hajjin wada hajjin bakwana ja'at imra'atun min khas'ama fa qalat wata mace ta zo daga kabilan bani khas'am sai ta ce inna faridatallahi fil hajji ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabira tace tabbas wajabcin aikin hajji ya riski ubana da rai amma ya tsufa la yastamsiku ala rahila ba zai iya zama akan abar hawa ba wa lam yahujja kuma bai aikin hajji ba wa lam yahujja afa a hujja anhu ya manzo Allah zan iya mishi hajji kana na'am shi manzo Allah ya ce eh ya halatta kenan ko bai halatta ba tunda yana da laruran ba zai iya ba ma'ana an mutum ba zai iya ba yarsa ta yi mishi yayi su'ila abu muhammadin taqul تقول بهذا قال نعم قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل هو ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وتمشت تنبي الله صلى الله عليه وسلم سيتشي إن أبي شيخ لا يستوي على البعير يا مرزا الله وبانا صوهوني بزي يزماك أمر هوابا adrakatuhu faridatullah kuma farillan farillan Allah kuma ta riske shi hajji kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujji anhu ki je ki yi ma mahaifinki aikin hajji yayi qala haddathana muhammad ibn yusuf qala haddathana al-auza'i qala haddathani zuhri an sulaiman bin yasar an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وتماتا وتمت تكين قبيلا بني خثعم إتتزوتني مفتوى وجمع الله صلى الله عليه وسلم أتكين حج بنقوانا والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألوكة فضل دن عباس ممن الله يقول يشكال أبرها وسسنا تفيا سيتتشي يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أهج عنه يا منزو الله إن يمشي أيك حج يا بيا ياي قال نعم سي منزو الله شيء قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من حديث الأوزاعي قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد أن يحيى بن أبي أن يحيى ابن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار قال حدثني الفضل ابن عباس أو عبيد الله بن العباس أن رجلا قال ونمتن يا رسول الله إن أبي أو أمي عجوز كبير يا من الله ما هي فينا ما هي فيها يا سوف يا سوف كوتا سوف ما زاسو يزوا أيكن حجبا إن أنا حملتها لستمسك لم تستمسك إن أورا تأكن أبرها بذات يزوابا وإن ربطتها خشيت أن أقتلها إن أوري تكما كان أبرها وإن صورك تموت قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه سيما زالة ينزل إن أنا بن ما هيفين كباشي بذاك بيابا قال نعم يتي زنبيا قال فحج عن أبيك أو أمك كجيك إما ما هيفينك حجك وما هيفيرك ياي رأيك وندك رأيك نكو تو وند يرجع يموت كما فا قال حدثنا محمد بن حميد باب الحج عن الميت قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف ابن الزبير مولى مولى لآل الزبير عن عبد الله ابن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير يتي تبس معي فينا مسلم يارش إيشي أما يا صوفا لا يستطيع ركوب الرحل بزي هوارا كمي كودوكي كودبا كومي نيني ببزي يوبا والحج مكتوب عليه كما ga aikin hajji wajibi ne akan shi afa ahujja anhu ya manzo Allah zai mishi aikin hajji qala anta akbar waladihi sai manzo Allah ce kai ne babban dan sa ƴaƴan sa qala na'am yace i qala ara'aita law kana ala abika daynun faqadaitahu anhu akana zalika yujzi anhu yace to ka bani labari in ana bin ubanka mahaifinka bashi kaje ka biya bai yi ba ka bani labari qala na'am yace yayi قال فاحجج عنه يجي كجي كيما ما هيفينك ايكن حج صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا صالح ابن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى ابن الزبير قال قال يقال له يوسف ابن الزبير او زبير ابن يوسف عن سودة بنت زمعة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورمت يزو جمع الله صلى الله عليه وسلم سيتي إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج يا من الله صلى الله عليه وسلم تبس ما هي فينا يا سوف وزي إيزوا أيكم حجبا قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه يتي كبالي الأباري يزون أنا بي أبنك باشي كبيا ما زي يبا قال نعم يتي إياي قال الله أرحم الله أرحم حج عن أبيك كذلك إما أبنك هكي حج da ya gama wannan sai kuma ya shigo tsaka da aikin hajji ce babu fistilamil hajari ce babin da ya zo na sumbantin alhajar aswad kenan ko قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما yace tun da na ga manzon Allah na sumbantar rukunai ne ko ban taba dainawa ba tun da na ga manzon Allah na yi قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين سيدة تنبي نافع نشي أبلا دم عمر تفينا تفيا نيسا كان ركنين أركنين دمانيين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه yace ai abin da yasa yake tafiya saboda ya ji saukin sumbantan dusan ko ka sumbanta da baki ko ka mika hannu ka taba da hannu ka sumbanta hannu ka ko sanda ka ne duk yanda aka yi da yadda yayi ba za ka je ka cutar da wani ba ka zo aikin haji ko فلا رفس ولا فسوق ولا جدال ba haka aka ce ba amin babu alfadlu fi istilamil hajari ya ce akwai falala a cikin sumbantan alhajar al'aswad kenan ba tare da ka cuce wani ba fa in akwai turereniya da jama'a taron jama'a ba shi ka matsa sai ka je ba ka je ka je sumbanta kuma ka cutar da wani ka bata aikin ka in ka samu ka sumbanta da baki in yayi in bai yi ba ka taba da hannu ka sumbanci hannunka in bai yi ba kwage ko kandiri ka saka in bai yi ba ka yi nuni shi ka kama hanyar kai tafiyar ka قال حدثنا حجاج بن منهال وسليمان, وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما إلا يبعثن الله اللام موطعة للقسم للقسم قانون التوكيد الثقيلة والله ألا زي تاشي حجر الأسود ينادى إلو ينادى حرشي زي مغنى يشهد على من استلمه بحق يشهد زي شيدا على من استلمه بحق زي ما وندي سنبنشيشي شيدا أما وندي سنبنشيشي دا قسكيا ina mana bi haƙƙin da gaskiya na ba da to ka gani ku bi haƙƙi shi yasa komai ana son kai shi ne abinda shari'a ta ce kai qala sulaymanu liman istalamahu wasu ba su gega ban fada ba? duk abin da aka ce aka ce in za ka iya inda iko ba tare da ka cutar da wani ba in ka je kai ka cutar da wani ai ba ka yi da haƙƙi ba ke amma in kai yadda ba ka cutar da wani ba ka yi da haƙƙi ke babu marra mana salatan wa masha arba'an babin da ya zo na wanda ya sassarfa so uku ya yi tafiya kuma so hudu tawafi kenan tawafi guda bakwai ne farko na uku da za ka yi sassarfa za ka yi ka nuna akwai karfi akwai lafiya a jiki in ka gama wannan guda uku sai ka yi tafiya babu damuwa amma sassarfa ɗin na uku ma in ba dama sai ka yi tafiya an fahimta? قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال يتي أنكر بودك سيدنا جابر الله كرم سيدنا يتي رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشوات منذ الله يأيس الصرفاء دك حجر الأسود زوا حجر الأسود سوء أكو معنى زائي سوء هدو na farko ukun sassarfa za a yi mana ya sauri ya fi tafiya kaɗan da kana nuna ce kana kaman kana sassarfa kenan in aka yi sassarfa su uku sauran guda hudun tafiya za a yi in wannan ma bai yiwu ba duka aka yi tafiya ya yi saboda kar a shiga zarafin kar a cutar da bayan Allah saboda akwai cunkoso قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai gushe ba yana in zai tawafi na farko tawafin farko khabba salasatan sai su sarfa su uku wa masha arba'atan yayi tafiya so hudu وكان يسعى ببطن المسيل إذا سعى بين الصفا والمروة in yanzu zai sa'ayi kuma tsakanin safa da marwa yana sa'ayi ne yana tafiya ne in ya kai wurin kwari in ya kaman kafarsa ta shiga cikin kwari to sai ya yi sassarfa sai ya tsaya sun ya fita saboda shi kuma sa'ayi da safa da marwa shi ma akwai nashi tsarin kenan fa qultu li nafi'in akana abdullahi yamshi idza balaga rukun al-yamani kira tambaye nafi'u nace abdullahi yana tafiya in ya kai wajen rukun al-yamani qala la yace a a illa an yuzahama ala rukun sai dai in an an zihab in akwai jama'a a bai samu daman yi ba to yadda ya yi shi ne daidai fa innahu kana la yad'uhu la yad'uhu hatta yastalimahu baya bari har sai ya sumbance shi inda hali in babu hali yadda ta yi shi kenan قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبانا قال حدثنا عبيد الله بن مبارك قال أنبأنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال أنكر بودك عبد الله بن عمر الله يكرم صدايتي رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا باب باب الاطباء في الرمل باب النزول الاطباء al'ittiba shi ne sai a kawo mayafinka ka yafa kan hagu karkashin hamatanka kuma zanen ɗin mayafin na ciki yadda za ka yafa haka bakin na hagu gafatar hagu sa'an nan jikin zanen na karkashin hamatanka da hannun dama ittiba a kenan ƙala akbarana muhammadu bin zama asalin shi kenan lokacin da mutanen maka suka ce ai sun yi jijira sun je wahanatuhum kuma yasirin sun je sun shiga zazzabin kasan madina duk sun yi rauni ba su da karfi ba su da kwari kar ku ji tsoronsu to sai manzo Allah ya kafa doka in aka je za a umra ko aikin haji sai kowa ya yafa sai ya barka barka fa da fili kana tafiya kana nuna karfi kana nuna akwai karfi kana sassarfa to da sun gansu sai su a masu ashe suna da sauran karfi ba ba su gama lalacewa قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد هو ابن جبير عن ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف متبعا منذ الله حكي باب طواف القارن باب da yazo na bayanin wanda zai yi aikin haji qirani tawaf ya tawafin sa yake qala akhbarana sayyid ibn mansur قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد wanda zai yi kirani in yi tawafi ɗaya ya wadatar da hajjin shi da umran shi wala ya hillu hatta ya hilla minhuma ba zai kuma fita ba ba zai warware ba har sai ya gama duka baki dai sai warware saboda shi wanda ya kira ne ko ya yana ciki ne in an zo ranar tarwiya din waɗanda suka yi tamattu'i ko ko ifradi sune za labbaika allahumma labbaika hajjan wanda yazo yanzu zai yi ifradi amma wanda ya tamattu'i ai ya tura kayan sa ya kobe ya shiga harkar sa to yanzu kuma zai niyyar hajji labbaika allahumma labbaika hajjan amma mai kira ne dama yana cikin abin nan din sa babu tawafi alar rahila babin da yazo za a iya yin tawafi akan abar hawa qala akhbarana amr ibn aun an khalid ibn abdullah an khalid al-hazza an ikrima an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tafa bil bait ala ba'ir manzo Allah yayi tawafi akan rakuminsa كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء من يده وكبر أم فهمت؟ تند ينا كرر كمية زي أسم بنتي وانا أبو تسي أي إشارة أتي الله أكبر to tunda manzon Allah ya yi ishara ya ce Allahu akbar in mutum bai samu ya sumbance shi ba ya yi ishara din ya sumbance hannun shi dutsen hajar aswad zai mai shaida kuma zai masa ba إن شاء الله شكا أو تبركا باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا babin da ya zo na bayanin mace an je za a ɗauki ihramin aikin haji ko umra sai ta haihu ko ko haila ta zo mata to shi kenan ba dama ta yi aikin haji ya za ta yi ba za ta dai in za a ɗau harama ana sallar nafila ita ba za ta yi ba kenan أما ذات دوكي حرمي كوبا ذات دوكا با شيني زامو قد إن شاء الله قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربونا أنا عائشة الله كرمت داتشي قدمت مكة وأنا حائض تشي نائس مكة أنا تشكين هايلا ولم أطف بين الصفا والمروة بيت وافي بسكان صفا ومروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سينبا منزو الله لباري قال لنا نكي فقال سيمنزو الله افعلي ما يفعل الحاج غير الله تتوفي بالبيت yace duk aikin hajji zaki sai dai ba zaki tawafin ka'aba ba duk aikin da alhaji zai ke ma zaki sai dai ba zaki tawafin ka'aba ba har sai kin tsarkaka kenan babul kalami fi tawafi babin da yazo tawafi an ce sallah ne ko to mutum zai magana a cikin yana tawafi an halatta ko bai halatta ba qala akhbarana al-humaydi qala haddathana al-fudayl ibn iyad an ata ibn as-sa'ib an tawus an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace at-tawafu bil baiti salatun manzon Allah ce tawafin ka ba sallah illa anna Allah abaha fihi al-mantiqa sai dai Allah ya halatta kana tawafi kai magana faman nataka fihi fala yantiq illa bi khairi akan haka in za ka yi magana kana tawafi sai dai ka fadi alkhairi kada ka fadi abin da ya ci karo da alkhairi don cikin sallah kake قال أخبرنا علي بن معبد عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب الصلاة خلف المقام باب الذين صلى باي مقام مقام كينكو المقام المقام الفرق بين المقام محل الإقامة المقام محل الوقوف قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن انس قال قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وافقت ربي في ثلاث yace na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku nan in naji ya kamata ai kaza sai Allah ya saukar da aya a ce ai qultu ya rasulullah law ittakhadta min maqami ibrahima musalla ya manzo Allah ina ma da ka riki maqami ibrahima wajen sallah فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صلى الله عليه وسلم هل فهمت باب السنة باب إيش بابي في سنة الحج ما معنى في سنة الحج باب da yazo na cikin sunna yaya ake haji hadisin jabir kenan shine aqwalu hadisin fil hajj في بيان حج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اعتمد عليه شيخ محمد ناصر الدين الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتماده كليا على حديث جابر قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل ابن أبان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أبو جعفر أبو جعفر يتي دخلنا على جابر بن عبد الله mun shiga wajen jabiru dan abdullahi lokacin jabiru dan abdullahi ya makance baya gani fasa'ala anil qaumi shi ya tambaya wane ne wannan wane ne wannan hatta ta ilayya har ya kai kaina fa qultu ana muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ni ne wane ya faɗa ko fa'ahuwa biyadihi ila zirri al'a'ala wa zirri al'aswad sai kwaye riga na haka summa wa za a famahu bai na sadiyayya wa ana yau mai izin gulamun shabun ya sumbanci jikina mana tsakanin nununa na guda biyu kan kirjina ya sumbanci kirjina saboda jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce marhaban bika yabna akhi lalai maraba ga da kai kai dan dan uwana salla amma shi ta ka tambayi abin da kake so fasa'altuhu wa huwa a'ma sai na tambaye shi wa ja'a waqtu salati sai lokacin sallah ya kigo fa qama fi nisajatin multahifan biha sai dauko da yar sun magala har sai ya fa bai wadace shi ba dai sosai kullama wada'aha ala minkibaihi raja'a tarhu in ya rata ya sama shi kasan ya daga in ya sake shi kasan ba na ba wadataccen abin nan kenan رجع طرف طرفها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب يفسق مكوري كنت كوما يفسق كوبر غنسا ينانا أن شنيا فصلى شيء صلى فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na ce ina son ka yi min bayanin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ina son ka yi min bayani ya ake hajji a'a so nake hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan yafi kai matuka in ka ce nayi maka bayani ya ake aikin haji mai yiwa amfani wani abin ko a'a ya manzon Allah ya aikin haji shine ake cewa hadisu Jabir fil hajj afwal hadisin fil hajj فقال بيده فقعد تسأل فعقد تسأل فقال بيده أي أشار بيده معنى منظر الله يزونا شكرا ترى بأيك حجبا فقال ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج شكرا ترى منظر الله نا مدينة بيس حجبا ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة a cikin shekara ta goma sai manzon Allah ya ce a yi shi da manzon Allah za shi aikin hajji duk wanda ka sani kuraren wajen duk sai da kowa ya zo kowa sai da ya zo ɗan gezawa suka zo ɗan kura suka zo ɗan kura duk kowa ya zo kano ya zo mu suka zo madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye zai bara ayi ba da shi ba kowa sai shiri kowa ya tashi a manzon Allah zai aikin hajji yau shi dama ba wata wahala bane a dauki abinci guzuri shikenan sai kowa ya zo aka cika madina فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم كوا يزو مدينة كوا رسول يأيكي يكوي منظر الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله يئرن أيكي منظر الله يأي فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة يزو أنفارا كده sai muka fita tare da manzon Allah har muka zo zul hulaifa in abaru ali kenan inda ake daukan harama kenan fa waladat asma'u bintu umais muhammad ibn abi bakr aka ce kai bayanin aikin hajji manzon Allah amma sai ya dauko filla filla duk abin da ya faru sai ya faɗa yace muna zul hulaifa sai asma'u bintu abi bakr sai ta haihu asma'u bintu umais sai ta haifi muhammad ibn abi bakr sai ta haifa matan abubakar ta haifa masa azurin shi muhammad radiyallahu anhu fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u sai ta aika manzo Allah gashi na haihu ya zan yi akwai nifasi kenan ko fa qala sai manzo Allah ce intasili wastaghfiri bi thawbin wa ahrimi ki yi wanka ki samu tsumma ki tare kar jini ya fito ki dau harama fa sallallahu rasul yanzu an dawo kuma za a yi bayanin haji فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زي ما الله يصلى أما صلاتين ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء زي ما الله يا أمر هوسا زي تديديت نشي تسأيا كوما يديدي فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك يتي سينك اللي wanda ke mahaya masu tafiya a ƙasa masu iya ganinka na duba baya iya ganinka na duba dama da iya jama'a duk duniya ta haɗu wa an yaminihi misl zalik wa an yasarihi misl zalik wa khalfahu misl zalik wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina manzon Allah na tsakiyar mu وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله شيء أكي سوكا مع القرآن كما ياسم فسر القرآن فأحل بالتوحيد شيء من الله يدعو حرم بالتوحيد ما معنى التوحيد شيء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو التوحيد فأحل الناس بهذا الذي يهلون به متعرف مقوى أوكا فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منذ أن بيتي مقوى كوميبا ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى أتينا البيت معه منذ أن أنا تلبية أنا تفيا حرسي أكذو مكة أكذو لكن كعبة قال جابر جابر بن عبد الله يتي لسنا ننوي إلا الحج ba mu ɗau haraman komai ba sai aikin hajji nasna na arifin umrata mu lokacin ba mu san umra ba ba mu san tamattu a yi umra a yi aikin hajji a lokaci ɗaya ba mu san wannan ba hatta idza ataina albayta ma'ahu da muka shigo ka'aba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama istalama ar-rukna faramana thalathan sai sumbanci ar-rukun hajar al-aswad kenan sai sassarfa su uku wa masha arba'an yayi tafiya su hudu su hudu thumma taqaddama ila ila maqami ibrahima fa salla sa'annan sai je wurin maqami ibrahima wa takhudhu min maqami ibrahima musalla sai je salla fa qara'a واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سيجي وجن يصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ركع بدزعي ورمقام إبراهيم كنا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لأنه أطف بالواو الأطف بالواو يدل على مطلق الجميع لا يعني أن هذا أول ولا أن هذا آخر قد يكون ال ال الذي جاء أخيرا هو الأول أما إذا قلنا كذا فكذا ثم إذا قال فقرأ بقل قل هو الله ثم قل يا أيها الكافرون هذا ترتيبي كده ثم رجع إلى الركن فاستلمه سيساك كوما يسنبنج ركن ثم خرج من الباب إلى الصفا سيف تزوى كندوس الصفا فلما أتى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله لزوجا صفا سيتي إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به زنفارا دا أبند الله يفارا دا شي فبدأ بالصفا فرقي عليه سيهو كندوس الصفا حتى رأى البيت فوحد الله وكبره يليك ينا كان دوس الصفا يليك يهون قد أكل كعبة سيمي سألنا سيتي وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة سأل لي كنقروا أرى تفيا زعجي مروة زعجي سعي مانا فرق الشوط الأول كينا حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي yana tafiya yana tafiya da ya ga ya gangara a cikin kwari to ya san an kai inda za a canza tafiya kenan fi batn alwadi qala abdullah ibn abdurrahman ad-darimi yani faramala hatta idha sa'idata sai sassafa sai da ga ya hau sama kuma sai kama masha hatta iza ataina almarwata har sai da muka je marwa fa'ala alal marwa kama fa'ala alal safa da yake zai kan dutsen safa abubuwan da ya fada din nan da aka zo kan marwa sai da ya fada shi ma hatta iza kana akhiru tawafin alal marwa qala sai da ya gama sawafin an fara da safa aka cika daga marwa sun sab'atu ashwatin kenan sai manzon Allah ce إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي وجعلتها عمرة yace ni in riga ya saka abu gaba ba zan canza ba ba na so sa abu gaba kuma canza ba don haka ba ai da ce me lam asukil hadaya da ban koro hadaya ba in dai ka dauko hadaya daga garin ku kuka shiga magana to dole ya zama ka kirani kenan faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahilla yace duk wanda bai taho da hadaya daga garin su ba ya warware ya zama tamattu'i kenan aikin ka ya zama umra sai ranar taruya kuma zaka dau harman aikin hajji kenan walij alha umratan wannan aikin da aka yi ayin umra kenan fa qama suraqatu ibn malik ibn ju'shum fa qala sai wani bawan Allah sahabi ce ya rasulullah ya rasulullah ali amina hadha am li abad ya manzo Allah wannan aikin da muka yi aka shigar da umra yanzu bana kaɗai kenan ko kuwa a'a har abada za a iya yin haka fashabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu fil ukhra wa qala sai manzo Allah yayi haka yace dakhalatil umratu fil hajj ila al abad wa qala dakhalatil umratu fil hajj hakaza marratayn la bal li abadin abadan la bal li abadin abadan har abada hukunci ya tabbata kenan wa khadima to an manzo Allah suna nan a lokacin duk ba sayyidina Ali ya je Yaman ya taho da abin da zai taho da shi wa khadima Ali bi budnin min al-Yaman lin nabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ali sai gashi ya dawo daga kasan yaman ya kawo rakunma yana shiga wajen matarsa fa waje da fatimata shi ya san yadda aikin hajji yake ai zai je tare da ita tana cikin aikin ihrami da komai da komai fa waje da fatimata ridwanullahi alaiha mimman halla wa labisat thiyaban sabigan wa tahalat yana zuwa shi gana na fatima an sa kwalli an ci ado an canza ya akai haka fa ankara alayya zalika alaiha fa ankara aliyun zalika alaiha shi bai saba da wannan ba kai kaga sahabbai ma ba su sani ba shi da suraka yace wannan aikin ba nake na kawai ko aka ce har abada yana ganin matarsa ta ta yake zai ganta cikin irami zai ganta ta ci kwalliya ta sa kwalli ta canza sai ji ba dadi fa qalat sai ce fa ankara aliyun zalika alai yace ke me kai kin wannan baki sai daga zaka fa qalat sai ta ce inna abi amarani ubana yace nayi gashi je ka gaje ka tafi فكان علي يقول علي زينا cewa yace ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احرشه على فاطمه في الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم yace shi naje na zuga manzon Allah ko zai tsawata mata uharrishuhu ala fatima fi alladhi sana'at mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma dhakarat yaje ta abinda ka faɗa din haka ne fa ankartu zalika alaiha fa qala sadaqat sai manzo Allah ce daidai ta yi haka ni nace ta yi sadaqat ma fa'alta hi nafarta al-hajj ah sai manzo Allah ce ai sadaqat maganar ta ya gama daidai ta yi kai lokacin da ka zo zaka dauki har ma ya akai قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول رسولك abinda Fatima ta fada maka haka ne daidai ta yi kai lokacin da ka zo zaka dau harama ai ba ka nan muka yi lokacin da ka zo ya kai ce kultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka yace ya Allah ina haraman irin haraman da manzanka yayi to ya shi ma ya zama me kenan ya zama qirani kenan tun daga shi kuma ya shigo da hadaya ba qala fa inna ma iyal hadiya fala tahilla yace to muna da hadaya kada ka kwance kada ka warware ka zama qirani kenan ya zama maka dole qala fa kana jama'atul hadi الذي قدم قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه da hadayen da manzo Allah ya shigo da su maka da hadayen da sayyidina Ali ya zo an samu rakumi 100 fa halal nasu kulluhum wa qassaru illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa man kana ma'ahu hadiyu kowa sai kwanci ya canza sai manzon Allah kadai da waɗanda suka shigo da hadaya dole sun zama qirani kenan falamma kana yawmut tarwiya to ranan takwas ga wata ranan tarwiya kenan ranan da ake zo ana shayar da mutane ruwa a ba su ruwa su sha saboda karamci wanda laraba suka saba balle makka balle ruwan zamzam wajjaha ila mina manzo Allah sai aka kama hanya zuwa mina fa ahlalna bil hajji to ranan waɗanda suka yi tamattu'i da waɗanda suka ifra wanda za su dauki ifradi ranan za su yi labbaik Allahumma labbaik bil hajji وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يهو أبرها وسا فصلى بمنا سيما زو الله يصلى الظهر والعصر والمغرب والإشاء والصبح سيما زو الله يصلى وإن صلوا لي قدابير فصلى بمنا الظهر والعصر والمغرب والإشاء والصبح har aka waye gari aka yi sallar asuba thumma makafa qalilan hatta idza tala'at ash-shamsu sannan manzo Allah ya dan jira kaɗan har sai da rana ta fito amara bi qubbatin min ash-sha'ri fa duribat bihi bi namira yace aje wajen namira ayi mishi rumfa shema kenan tanki aje a kafa mishi rumfa thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya hawa abarha wasa aka kama hanya fasara la tashukku quraish illa annahu waqifun lokaci yayi ne an gota a tsaya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم